hadisi isnadan dogaye ne za mu rike eh yawa an isra'il an abi ziyad an haris an sunar wani an qala sami'tu rasulullahi sallallahu yaqulu li ababakar ya ababakar inna allaha adani inna allaha adani sawaba man amana bi manzu kulika adamu ila an ba'athani annabi yace abubakar annabi yace da abubakar Allah ya bani ladan tun daga annabi adamu zuwa wanda har aka aiko ni duniya daga annabi adamu iya halittan da Allah ya iya halittan da Allah ya iya halittan da Allah ya har zuwa lokacin da aka aiko ni duk idan an tara guri ɗaya Allah ya ban ladan su inji annabi Allah ya ban ladan su kuna jin wannan wa ada ababakar sababa man amana bi manzu kalakallahu adam ila an taquma sa kai kuma abubakar Allah ya baka lada daga lokacin da aka aike ni har zuwa tayin kiyama duk wanda za a yi su a duniya an dunkule ladan su guri ɗaya kana da irin su duk duniya eh ku duba marjahi tarikul bagadada mujalladi na biyar a shafi na hamsin da uku duk wanda ya duba wannan zai gani tarikul bagadada wa zaidu tarikul bagadada duk duniya idan an haɗa ladan ku guri ɗaya to ladan abubakar ya fi na kowa bari ka ji saboda imanin da ya da annabi to ba wanda ya imani da annabi irin yadda abubakar ya imani da sai da na rasulullah sai hadisi na gaba ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa atani jibrilu arifan ɗazu ɗazun nan annabi ya ce mala'ikar jabra'ilu ya zo guri na in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗazu ɗazun nan ya zo guna eh fa qultu lahu yace ya jibril haddathani bi fara'il umar ibn hadda fi samai sai annabi yace ka zantar mun mana da falalan umar dan hadda ba a sama kala yace ya muhammadu law haddathuka da dai zan zantar da kai bi fara'il umar ibn hadda fi samai da zan zantar da kai falalan umar dan hadda ba a sama a sama misru ma labisa nuhi fi qaumi alhun sanatu illa kamsina aban ma na fa zafara ila umaru idan zan ce ga falalan umaru a gun Allah a malaiku ga falalan umaru iya lokacin da annaba adamu ya zauna a duniya shekara dubu ba hamsin ni jibrilu ina ba da hifta ba zai kare ba ba zai kare ba wa inna hasanatu umaru min hasanatu kuma duk wannan falalan na umaru to albarkacin abubakar ya samu duka wannan ɗin ma albarkacin abubakar aka ɗan gutsura masa gutsura masa aka yi daga falalan abubakar kuna ji to kaga hina abubakar ba zai lissafu ba kenan shine mahallin shahi ina fata kun fahimta eh kataba ila abu ganayi muhammad ibn muhammad ibn ahmad al-mahdi hadathana abu al-hajjaj yusuf ibn maki an bana abu isyaqa ibrahim ibn umar al-barmakiyu أنبانا أبو قاسم عمر بن أحمد السوسي البزاري حدثنا حمزة بن عمر بن حسين عن عمر البزاري حدثنا أبو جابر محمد بن شهاب حدثنا محمد بن زيد مولى بني هاشم حدثنا أبو معاوية عن الأعمي عن كيسمة عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وترانا النبي نازوني wa ma'ahu jibrilu tare da hi suna tare da jibrilu idza aqbala abubakar sai ga sai na abubakar ya gabato fa qala jibril yace ya muhammad haza abubakar kad aqbala sai jibril yace manzon Allah gaba abubakar ya zo fa qala nabi sallallahu alaihi wa hallahu ismun fi samawati ta'rifunahu bihi kama ta'rifuna ahli al-ard yace dama yana da suna a sama kuna sane da hi kamar yadda anan duniya aka sani قال إي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا yace na rantse da sarkin bi aiko ka duniya dan gaskiya mai a gargadi mai albishir li ismuhu fi samawat ajaru bi ismi fil ara ai yadda ake kiran abubakar a sama nan kasa ai ba fa kiran a can duk inda ka je lungunan mala'ikun kaga suna fira firan abubakar suke a can yadda ake firan sa ai ba ai a nan kasa manzon Allah ai mu a can ban da firan abubakar ba mu da aiki eh man ahabba minkum an yanzuru ila shaybatul kalilir rahman sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake so ya ga furfuran annabi ibrahim in kana so ka ga furfuran annabi ibrahim baka gani ba fal yanzur ila shaybati abubakar to kalli furfuran abubakar na annabi ibrahim ne fa baina ma huwa kadhalika idh aqbala umar ana tiyawa kuma sai ga umar yazo fa qala jibril yaji ya rasulullah hadha umar qad aqbala jibril yaji ga fa umar yazo manzon Allah shi a jibril ne ya san eh fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya jibril hal lahu ismun fi samawati ta'rifunahu kama ya'rifuhu kama ya'rifuhu ahal al-arab yace da ma sama kuna da sunan da kuka san umar da shi kamar yadda a nan ƙasa muka sani kala ya ce wallafi ba zaga bil haƙi bashiran wa nazira la ismuhu fi samawati ashharu min ismi ai sunansa na sama dan har ya fi shahara da na ƙasa man ahabba minkum an yanzura ila shebatu nuhin wanda yake so ya ga furfuran annabi nuhu fil mursalina inji annabi ya fal yanzur ila shebatu umar bin haddab ya duba furfuran umar dan haddab inji jibril ne a hadi yake fada fa bainama huwa kadhalika ya bal usman bin affan ba da ba sai ga sayyidina usman dan affana فقال له جبريل هذا عثمان قد أقبل يتم ماذا لقاه عثمان يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي يا جبريل هل له اسم في السماوات تعرفونه كما يعرفونه أهل العرب dama Usman yana da suna a sama wanda kuka san shi da shi kamar yadda mu a nan ƙasa muka san shi kale yace i wallazi ba zaga bil haqi bashiran wa nadiran la ismuhu fi samawati asharu min ismihi fil arabi ya je sunansa na sama ma sai na Usman a can ya fi shahara da nan ƙasa ai man ahaba minkum an yanzur ila shebatu Musa kalimur Rahman fal yanzur ila shebatu Usman ibn Affan wanda yake so ya ga furfura na sayyidina Musa alaihi salatu wa salam yace to duba furfuran sayyidina Usman in dai ka gani to kaga annabi Musa fa bainama huwa kadhalika ila bala Ali ibn Abi Talib ba da dai ba sai ga sayyidina Ali dan Abi Talib فقال له جبريل يا رسول الله سي جبريل يتي يا رسول الله هذا علي قد أقبل سي جبريل يتي من ذنب الله قفى علي يا علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل هل له اسم في السماوات تعرفونه به كما تعرفونه أهل الأرض قال إي والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا ليسمه في السماوات عشار من اسمه في الأرض من أحب منكم أن ينظر إلى شيبة هارون falyanzur ila shebati ali ibn abi dalib sai jibril ya ce duk wanda yake sai ga furfuran annabi haruna to ya ruba furfuran sai da na ali ibn abi dalib thumma irtafa jibril daga nan jibril ya daukaka fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala qadami annabi ya tsaya kan kafansa da jibril ya tabe fa qala sai annabi ya ce ayuhan nas ya ku mutane kada akbarani ruhul amin jibril fa ya bani labari bima huwa ka'inin badi da abin da za a yi a bayana ila yawmil qiyamati ala ayuhan shatim abubakar annabi yace ala ayuhan shatim abubakar annabi yace ina mai zagin abubakar faka anni bika karji ta ni ta kuru fi biharin nirani yace wallahi gayi an zo da hi gabana ana ficewa da hi ta gaban ana nutsar da hi a wutan jahannama haka nake gani in ji annabi wa qad sa'alatu yawwa hadaqatuka alakar da yaka fa'alar an ka bi wajehi wa anta aiwa shatimu umaru anta wa rabbi bari'un min fil islam annabi yace ka zama zagin abubakar to ba yi ba musulun wa anta aiwa shatimu usman wa kannati ina mai zagin usman sirikina ala ibnati wallazi qultu lahu allahumma la tansa lahu hadha al-yawm allah karka manta da wannan rana ka anni bi ka karji ta ni fil ahwal muhilati muhibbati fara bi waje anka yace ina ganin wanda yake zagin Usman ana zuwa da hi gabana gahi nan za a zo da hi gabana amma annabi yace ina kawo da fuska na wa anta ya shatimu aliyu aki ina mai zagin dan uwana ali wa ibn ammi wa kunnati ala ibnati wa darib bi sayfi bayna yadayka la tanalka shafa'ati annabi yace la tana duk wanda ya zagi sayyidina ali ibn abi dalib annabi yace to a ga masa da yace to na a lahira ba shi ba ceto na ranar lahira to kuma sai hadisi na gaba bayan wannan hadisan da kuwa dan hadisan ɗaya ɗaya ne a haƙin wannan sai da na abukar sadiq hadisi na gaba kuwa da haka ba za mu yanke isnadin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ya kamata a ja isnadin ko ko da saboda mai nema marjahinsa kuma sai an duba littafin ibnu asakira mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da shidda shi kuma yana cewa akbarnahu abu mansurin bin qaizaruwan hadathna abubakar kadibi qala akbarnahu ahmad ibn muhammad ibn isyaq al-muqri حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو سعيد العدوي حدثنا دالوت عن عبادة الجهداري حدثنا ربي بن مسلم القريشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم يناتيوا إن في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك a wannan zaman duniyan Allah ya ajiye mala'ika dubu tamanin. Ya saka firunan liman a habba abubakar wa Umaru ba su da aiki sai neman gafara ga wanda yake son abubakar da Umaru. Mala'ika dubu tamanin ne suke sama ta ɗaya, in dai Allah ya jefa ma son abubakar da son Umaru to suna nema ma gafara gurin Allah ko baka nemi gafara ba su suna nema maka mala'ika dubu tamanin aikinsa Allah ya ajiye su su nema wa wanda yake son abubakar da umar gafara wa bi samayi saniyat jama'a sama ta biyu kuma samanina alhum malakum mala'ika dubu tamanin ne yal'anuna man abagar abubakar umar kullum suna tsine wanda yake in abubakar da umaru sama ta ɗaya mala'ika dubu tamanin suna neman gabara ga wanda yake zan abubakar da umaru sama ta biyu mala'ika dubu tamanin suna la'antan wanda yake kin abubakar da umaru idan ku san da wannan sai hadisi na gaba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace qultu li jibril annabi yana ga mala'ika jibril hina asre bi ila samai yayin da aka yi isra'i da hi zuwa ga sama ya ce ya jibrilu hal ala ummati hisabun ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jibrilu hal ala ummati hisabun al'umma ta suna da hisabi kala ya ce kullu ummati ka alaiha hisabun duk al'umman ka ranar lahira ba wanda ba za a yi wa hisabu ba ma kala ababakarin amma banda abubakar shi wannan lahira ba za a masa hisabi ba shi wannan a lahira ba za a yi masa hisabi ba sai kadibi ya ƙara a sari ya ce fa idza kana yawmal qiyamati qila lahu ya ababakar udkhul aljanna qala ya ma adkala hatta udkhila ma'i man kana yuhibbuni fid dunya idan ranan lahira yayi abubakar za a ce higa aljanna sai ya ce a'a ba zan higa sai na ji duk wanda yake so na a duniya tattaro musu duk mai kaunan abubakar sai an tattaro wa abubakar su sannan zai higa da su aljanna duk mutanen duniya a lahira za a musu hisabi jibrilu annabi ya tambaya ce kowane za a musu amma ban da abubakar dan yi abubakar in zai higa ban daki ma zani zai sa sai ya ce da mala'ikun da suke rubuta a tidu da rakidu ya ce musu ya ce to ni na yi alkawari da Allah ba zan yi magana ban daki ba bai kamata ku ga al'aura na ku jira ni na fito ya mala'ikun kansu da suke bin mutum ko ina su ba sa bin sa suna tsaye sai dai ya fita ban dake su zuwa mun ba za su biya shi alƙawari ne da Allah ma ni dama dama magana za ku rubuta to ni na yi alƙawari da Allah ma a ban daki ba zan yi magana ba a ban daki ba zan yi ba to sai hadisin mu na gaba kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu hadisin isnadin yana da tsawo yasa muka yanke muku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana cewa idza kana yawmal qiyamati yansibul munbarani ranan gobe kiyama munbari bi za a kafa qala fa yaji'u malakun sai malaika ya zo minal malaika ce fa yartaqa ala ahaduma sai munbarin malaika ne zai haushi fa yaqulu idan malaika ya hau munbarin yace ya ma'asharal kalaika ya ku taruwan halitta baki daya man kana la ya arifni fal ya arifni wanda bai sanni ba yau ya sanni a duk tayin kiyama za a yi wannan fa ana rirwanu kazinil janna wanda bai sanni ba ya sanni ni ne mala'ika rirwanu mai mukullin aljanna duk kowa zai gaishe wa hadhihi mafatiha sai daga yace ga mukullin aljannan a hannuna kowa ya gani amara ni rabbi Allah ya umarce ni an adfaha ila muhammadin Allah ya umarce ni na baiwa mai mukulli mukulli zai zai hau duk taron tayin gyama kowa yana nan za a kafa wannan mumbari zamansa daban wanda bai sanni ba ya sanni ni ne mala'ika rirwanu mai jiran gidan aljanna kun ga wannan mukullin mukullin aljanna ne Allah ya umarce ni na baiwa annabi Muhammad daga nan sai ya sake magana ya ce wa amarani muhammadan sallallahu alaihi wasallam ana da fa'ila amma annabi zan bahi ya mun umarni ya ce na baiwa abubakar ya rike masa eh Allah ne ya umarce ni na zo na ba annabi mukulli amma ku shaida annabi ya ce na ba abubakar ungo manya gyaran a nan ka je ka bata lahiranka Ash, annabi yana zaune kaya ga masa ya ce a ba wannan a ba shi kai ya kana kusa da manzon Allah kai darajar nan jama'a ta kai daraja Allah ne ya ce ka je ka ba annabi ya ce ya umarce ni in ba annabi amma annabi ya umarce ni na ce in ba wa abubakar bari mu ga yadda zai yi eh adfa'aha ila ababakar eh lirikila jannatan muhibbi mahabbin muhibbihi wa muhibbi aishati bi ghairi hisabin yace annabi ya ce na ba abubakar na bayi kuma annabi ya ce in gaya muku duk mai son abubakar da mai kaunan aisha abubakar ya bude ya tura su ba tare da hisabi ba mukullin yana hannunsa wanda yake son abubakar da wanda yake son aisha annabi ya ce abubakar ya bude gidan ya tura su ba bincike mukulli kuma yana hannun wa abubakar na zaune bai ga gari ba eh ai da ka san wannan da ka bi kuna ji dai to sannan bayan wannan sai ya faɗa ya ce yawwa ya ce ya shigar da shi da mai son aisha ba tare da bincike ba ina fata kun fahimta yawwa sannan kuma sai na gaba kaɗan kuma bari mu sake duba mu gani yawa na gani kala sun majiyan malakan ukura ana cikin haka shi shi maliku sai ya tafi fayar da ga ala mimbarin ukura yi wannan mala'ikan yana wannan mimbarin wancan ɗayan kuma wani mala'ika zai zo ya hau fa ya bulu ya ma yar kalaiki wannan mala'ikan ya hau ya ce ya ku taruwan tayin kiyama man kana la ya arifni fal ya arifni wanda bai sanna ba jama'a ni ma ya sanni fa ana malikun kazinu jahannama dama wani a zuciyarsa sai tsammani tun daga wancan to ga wannan ya mun barin ya tsaya ya ce ni ne maliku mai jiran gidan wuta wa halihi mafatiha ya ce ga dan mukullin gidan wutan ne a hannuna zai bude iyaka amara ni rabi ana da faha ila Muhammadin. Allah ya umarce ni ya ce na ba da mukullin nan ga annabi Muhammadu. Wa marani Muhammadin an adfaha ila ila Abubakar. Annabi kuma ya umarce ni ya ce na ɗau mukullin na baiwa Abubakar. Sai ya ce to Abubakar ga mukullin wuta. Eh sai ya karba. Ya ce ya ba da sannan le da kulan nara mubgaruhu wa mubgaru aiha bi gairi hisabi za a bude gidan wutan mai kin abubakar da mai kin aiha ba za ma kai hisabi ba za a higar da su wuta ya kamata wannan karatun ku kai wa mutane su ji in ba su ji ba na zaune ai a shafan nan tamu ba don su ake a koma ilimi wallahi sai mun yi shekara a shafa shekara tirda a shafa sai kadai sai an yi shekara kullum karafin kullum gaba ɗaya za mu gutsuro sai mu kawo masa sharhin sa musa kowace sai a kawo gaba ɗaya kawo sharhin sa a danna mata to jama'a yanzu a yi jama'a mutane sun san wannan suka zauna haka ku ce da su su duba tarihin damaska sharhin tarihin damaska na ibnu asakira mujalladi na talatin mutum zai gani littafin mujalladi tamanin ne yanzu a mujalladi na talatin muke tarihin da sharhin tarihin da manka na ibn asakira to amma in Allah ya yi niyya zai sa mutum wuta shikenan mai idan ma sai kuma ya zama makahu to mun fita kuma za mu shiga wani hadisin daban حدثنا أبو قاسم هبة الله محمد بن عبد الواحد إملاء وقراءة حدثنا أبو طالب بن غيلان حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا أبو حمزة أحمد بن عبد الله بن مرزوقي المروزي حدثنا داود بن حسين الأقبري حدثنا بشر بن داود عن علي بن عازم عن حميدي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah yana cewa inna ala hauri arba'ati arkanin annabi ya ce tafkin alkausarana yana da rukuni guda hudu fa awwal rukunin min hafi yadda ababakar rukunin farko yana hannun abubakar wa rukunin sani fi yadda umaru rukuni na biyu yana hannun umaru wa rukunin salisu fi yadda usman rukuni na uku yana hannun usman wa rukunin rabi fi yadda aliyu rukuni na hudu yana hannun ali faman ahabba abubakar wa bugar umar lam yazqihi abubakar wanda yake son abubakar yana fushi da umaru to abubakar ba zai shayar da hi ba wa man ahabba umaru wanda yake son umaru wa bugar abubakar yake fushi da abubakar shi kuma lam yazqihi umaru umar ba zai shayar da hi ba wa man ahabba usman wa bugar aliyan wa man wa man wa man abgara abubakar lam yazqihi usman ومن أحب عثمان وابغر عليا لم يزقيه عثمان ومن أحب عليا وابغر عثمان لم يزقيه علي ومن أحسن القول في أبا بكر فقد أقام ديا wanda ya kyautata magana akan abubakar ya ɗaya da addini wa man ahsana qawlan fi umaru faqad awraha al-islam wanda ya kyautata magana cikin musulunci dangane da umaru to ya bayyana tabarkin musulunci wa man ahsana alqawla fi usman faqad sanara bi nurillahi wanda ya kyautata magana kan sayyidina usman ya haskaka da hasken Allah wa man ahsana qawla fi aliyu faqad istamsaka bil urwati alwusqa lam fisamalaha wa man ahsana alqawla fi ashabi fa huwa mu'minun annabi yace duk wanda ya kyautata magana dangane da sahabbai na gaba ɗayan su to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mumini ne sai hadisi na gaba bayan wannan shi ko wannan tunda yana da tsawo zamu yanke isnadin qul lil hasan bin aliyu ya ibn rasulullahi sallallahu haddathani bi hadithin samituhu min jaddika lam yunaqiluhu ar-rijal ka gaya mana wani hadisi wanda ka ji a gun kakanka wanda wasu mazaje ba su kira to ba muna son mu ji hadisi naka na dan gida tansa ba'aruhu wa nafizu ba'aruhu yace na manta shayin amma na rike shayin qala yace kunta qala yace kunta asgaru min zalika ina karami walakin sami'tu jaddi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu na ji kakana manzon Allah yana cewa kun san wanda aka tambaya sayyidina Hassan dan gidan sayyidina Ali yana cewa la tasubu ababakar kada ku zagi Ababakar wa Umar da Sayyidina Umaru fa innahuma sayyidukuhu la ahlul janna sune shugaban gurazan gidan aljanna min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin tun daga mutanen farko zuwa gare in dai ba annaba da manzanni ba wala tusubbu la hasan wal husaini yana jakar a zagi hasan da husaini fa innahuma sayyidu shabab ahlul janna yace su ne shugaban samarin gidan aljanna wala ta subbu aliyan kada ku zagi sayyidina ali fa innahu man sabba aliyan fa kada sabbani annabi yace duk wanda ya zagi sayyidina ali a gaya masa ba ali ya zaga ba in ji sayyidina rasulullah yace hakika wannan ya zage ni wa man sabbani fa kada sabballaha duk wanda ya zage ni yana daidai da ya zagi Allah wa man sabballaha azza wa jalla azabahu Allah duk wanda ya zagi Allah to hakika Allah zai masa azaba wa akbarana abul qasim abdul wahid ibn muhammad ibn abdul wahid ana haddathana abu abdullahi huzain ibn ali ibn ahmad haddathana abdullahi ibn yahya ibn abdul jabbar qalu gaba ɗayan su ne haddathana isma'il ibn muhammad ibn saffar qalu haddathana hazan ibn arafa haddathana abdullahi ibn ibrahim al-gaffari an abdurrahman ibn zaid ibn aslama an an sa'idi abi an an sa'idi abi abi sa'idi an abi hurairah qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulullah yana cewa arajabi ila sama'i annabi yace an harawa da ni zuwa samai fama marartu bi sama'in babu wani sama da zan fice illa wajatu fiya ismi makatuban sai a rubuta sunana me aka rubuta Muhammadar Rasulullah annabi ya ce duk sama sai kaga an rubuta muhammadin rasulullah wa abubakar sadiku kalafi sai a ce muhammadin rasulullah abubakar sadiku kalafi a bayana ba kalifi ba kalafi a bayana wa za da barahun min kalafi ko kuma abubakar yana bayana walam yakun abu yula abu yula ne bai cirato ba amma sauran malaman hadisi duk sun cirato saboda hadisan an kawo isanadan suna da yawa eh to sai hadisi na gaba za mu cire isnadin an dai ji daga Abu Darda yi kala yana cewa ra'ani nabi sallallahu alaihi wa sallam amshi amama ababikar ababakar Abu Darda ne yace annabi ne ya ganni shi Abu Darda a gaba Abubakar yana baya faqala sai annabi yace ya Abu Darda atamhi amamu man huwa khairun minka fi duniya wa lahira abu da rayi yanzu ka tafi a gaban wanda ya fi ka alkhairi nan duniya da lahira ma da la'at shamsu wala garabat ala ahadin ba'da nabiyina wal mursalina afdal min ababakar yace duniya har hudowar rana zuwa faduwanta tun daga hudowar rana zuwa faduwanta in dai mutum ba annabi ne ko mursali ba to abubakar ya fi wannan mutumin kowaye shi tun daga mahudan rana tun daga ranar da rana ta huda da ranar da rana zai faɗi ya daina fita in dai mutum ba annabi ne ko mursali ba annabi ya ce to abubakar ya fi shi أخبرنا أبو بكر المرزبي حدثنا أبو حسين محمد بن علي بن محمد حدثنا أبو قاسم عبيد الله بن أحمد بن علي سيدلاني حدثنا محمد بن مكلد الأتاري حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر صاحب القوشي قال سميت أبي قال حدثنا مبارك بن هرالة عن عبيد الله بن عمرو عن قاسم عن عائشة قالت كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام in daɗi ya maka yawa sai ka ce ne ina hausawa Allah kashe ni aisha ne ta ce ni da manzan Allah ne a tsakaninmu muka samu wani sa'insa wani maganganu ya shiga tsakaninmu kasan to kai kaga zai ka haƙuri da matar ka kai ya ce tsakaninmu ne da annaba aka samu wani zance ya ga tsakani faƙala ya ce man tarabina an ya kuno wa baini wa bainake sai annabi ya ce to yanzu ke ai yawa kika yadda zai mana hukunci ni da ke ita ta faɗa annabi ya ce to annabi ya ce to tunda yake haka ne wannan kirawo ya zo ya mana hukunci ni da ke to kai wa ya kamata a nema manzan Allah to yi ne na ce in daɗi ya maka yawa sai ka ce Allah ne Allah ka ce in ba haka ba wa zan kirawo ya mana hukunci ni da ke shi kenan sai sai annabi ya ce a tarbi na bi abi ubaida ibn jarrahi kin yadda ni kira abu ubaida ya zai mana sulhu ni da yake mana hukunci qala ta ce la ba na son sa la zalika rajulun hayyinin layyinin ya kai laka mutum ne mai tauhin ya zama kai zai baiwa gaskiya ta dama in yazo in yazo maganan ka zai dauka kurin zai zai baka gaskiya ko dama shi ne ne shi ne mai gaskiya yace abin da yazo kurin mutum ne mai sanye sanye ya murya in yazo kai zai baiwa gaskiya mm yace ita ba ta son ba ta son aba ubaida ba ta son aba ubaida to ba ba za mu ce ba ta so ba ko ba za mu ce ba ta yarda wata kun je da dai ruwaya yanzu kala yaga fatar bi na bi abiki to kin yadda da babanki kin yadda da babanki ya zo kala yace fa arsala yace to ya zo fa arsala ila abubakar fa jaa sai abubakar ya zo fa kala yace aqsis aqsisi yace abubakar zo kai mana hukunci ni da ni da aisha kala ja qultu aqsis ant fa kala yace a yace i kamar yace to kai za ka yi magana kala ya ce hiya kaza wa kaza eh kala ta ce fa qultu a kasid ya ce ni ga abin da ya gama da hi kaza wa kaza da annabi zai magana ya ce to kai kuma ka takaita farafa abubakar yadda wa fala damani abubakar ya daga hannu sai gaura mata mari sabon ba daɗi sai mari yi mana sabulin nan ya binta ya ke yar wance ni rasul annabi zaki ce ya takaita zai yi magana kurin daga nan da ya ɗauki mari ya gwabza mata kuna ji da yayi eh shi kenan shi wanda ya tayi sai mara fuska kuna ji da yadda ya faru waje ala dammu ya silu min an fiya ala fiya biya sai ga jini a hancinta faƙala abu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi inna la kai annabi ya ce tafi ka ba mu gidana mu ba da wannan mure kira ka ba tafi annabi ya ce kai abokar fita fita ka tafi mu ba dan haka muka kira ka ba ni da ita ba dan haka muka kira ka ba kai da aka kira ka eh mu ba dan wannan muka kira ka ba fita ka bar mana gidanmu fita ina lam narika hada waja'ala rasulullahi ja'ala ja'ala damu bi yadi annabi ya dinga share mata jinin min siyabi ya sa rigansa ra'aita kaifa ayan kazaki min na ga ya miki na ce kar baban ki zo ga abin da nake biye miki tsoro yanzu ai kin gani eh ta wani ruwayan kuma ana haka da abubakar ya zo gidan ya tada su shi da annabi suna suna suna raha suna dariya da ayyan sai zai ce ah a cikin rigiman ku kun sa ni to wannan farin cikin ni ma sai ku sa ni da ni tun da kun sani a wancan rigimar to ni ma nan ku sani sai annabi ya ce to yi kenan ni da ita mun maka gafara eh ba mu guri wannan firan mu ne na ni da ita to kaga kai da kaga haka shine da nazo gurin a sharhi min abi sai na sa Allahu la wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kace ai na ga ya miki ina kiyaye ki da hi ke ba ta ji to in kana ganin darajar Abubakar zaka sha mamaki akbarna Abu Muhammadin bin Abdul Baqi akbarna hasan bin ali dan kaji wancan rigima fa na jin dadi ne fa kargaje abubakar ya zo ya mare da ba ruwanka wannan wannan ƙari ne na Allah ni ne mun yi wa gudun tambari in Allah ya ma dadi ya maka yawa sai ka ce Allah kashe ni to yi ne tambarin sa kun eh an ba'ana abu umar bin hayawata حدثنا أحمد بن معروف حدثنا حسين بن فهمي حدثنا محمد بن سعد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن إنياشي أم مبشر السعيدي عن ابن شهاب قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على أبو بكر أن ابن مفركي da mafarkin sai ya ce abu karzo na yi mafarki ka fassara mu daraja yawa ya ce ya rasu lillahi annabi ne mafarki ya kira abu ya zo ya fassara masa a zamanin annabi wanda yake raye za a kawo fatawa su amsa mutum biyu ne rak daga abubakar sai umaru su annabi yana raye ma an kawo fatawa suna amsa ba an ba ku labarin na abu dujana yadda aka yi ko to kuma an ba ku labarin wani ba yahude da ya zo gaban annabi an abubakar ya ba da amsan ko yahudin ya zo gaban annabi ya ce mu yahudawa idan muna sallah ya samu annabi ya ce ba ma wasu wasu me yasa mutanen ku suke wasuwasi in suna sallah annabi abubakar yana zane ce abubakar bai amsa ya ce to ba yahude ka ji daga gare ni ya ce gida ne aka gina guda biyu nan gidan an sa kayan alatu da zinare da zabarjadi da lu'ulu'u da kayan ado da kayan kyalli-kyalli da kayan miliyoyi na kuɗi wannan gidan ba komai ɗakin idan ɓarawo ya shigo wanne ɗaki zai je sai ba yahudin ya ce zai je ɗakin da yake da kaya ba inda ba komai ba ce to shi shaidan ɓarawo ne ku addinin ku ba komai a cikin mu addinin mu cike ke da alkhairi da rahama da ni'ima hi yasa hi shaidan din yake higuwa mutanen mu suke wasu wasu ku na ku ba kayan sata bare barawo ya shigo ya rasulullahi yaya sai ce ko ni zan ba da amsa iyakansa kenan abin da yake zuciyata ya ce ita ka ba shi amsa to annabi bai da lafiya wata mata ta zo gurin sayyidina rasulullahi ta ce ya manzan Allah na zo da fatawa na ne aka ce baya jin daɗi ya ce to an jima ki zai ce in ban tadda kai ba fa ya ce in dai baki tadda ni ba ki je gurin abubakar zai amsa miki imamun shabi ya ce wannan kuma hi ya nuna mana tabbacin abubakar ne kaliba bayan annabi ina fata kun fahimta to raja'ana ila hadisul awwal za mu ko wannan hadisin ku je da aka yi annabi yayi mafarki yana yin mafarki faƙazzaha ala abubakar sai ya zo ya ba abubakar mafarkin faƙala ya ce ya ababakar ra'aita ka anni iz tabaqatu ana wa anta darajata fa zabatuka summa bi marqataini wa nisfun abubakar annabi ya ce ni da kai muna tsere na hawa bene ko kuma saukowa daga bene da gudu to na riga ka na sauka na riga ka da mumbari ɗaya da rabi da muka yi tsere ni da kai akan wani wani bene za mu gangara ƙasa ya ce na riga ka gangarawa da da mumbari ɗaya da rabi na riga ka na riga ka na riga ka wa'anta na riga ka da mumbari ɗaya da rabi ya fasa bautu bi markatin da ƙala ya ce kairin ya rasulullahi ya baƙallahu hata tara ma ya suraka wata ƙarru a ilaika ya ce manzo Allah ya alkhairi ne Allah ya bayyana ma shi wanda zai faranta ma idanunka ka ji daɗi ƙala fa ada alai misal zai ce kai fasara mun mafarkin fa da ya maimaita ya ce ya rasulullahi alkhairi ne ranka zai daɗi za ka ji daɗi kuma za ga abin da zai faranta ma rai ya ce ka fassara mun mafarki abubakar faƙala lahu fi salisati yace to tunda ka maza ya rasulullahi abin da za a yi barin gaya maka eh faƙala fi salis yace ya abubakar ra'aytuka anni istabuqa anta wa an ana wa anta fi darajatin fazabtuka bi markataini wa nisfu ya sake gaya masa fa na ukun yace fassara mu qala yace ya rasulullahi yaqbiluka Allahu ila rahmatihi wa maghfiratihi yace abin da ka gani Allah zai karbi ranka za ka koma ga Allah wa aishu ba da ka sunnataini wa nisun a bayanka shekara biyu da rabi zan yi shine dandamali biyun da ka riga ne da rabi za ka je bayan kabar duniya tun da ka riga ne da mumbari biyu da guntu to bayan kabar duniya ni kuma zan yi shekara biyu da rabi wannan ne mafarkin na kaya manzon Allah annabi ya jinjina masa yace haka yake dama saboda wanda annabi zai mafarki ya fassara manzon Allah mafarkinsa ai kaga sai a barwa Allah ikonsa eh annabi yayi mafarki Abubakar ya fassara gaba kadan kuma lamma qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina qala li ashabihi wani hadisin ne yayin da annabi ya gabato madina ya ga sahaban sai ya ce in daliu bina ila ahli al-qubai nusallimu alaihi ku zo mu je gun masallacin quba mu masa sallama فلما أتاهم سلم عليهم ورهبوا به فقال يا أهل القباء ايتوني بهجارة من هذه الهرة كبان الدور وأن أنقور نغني فجمع عنده فكد بها قبلهم سياك ذو أكا أجيا كبنسا فأخذ رسول الله هجرا فورعه يجوك كاو دولي za mu kewaye mu muku masallacin mu gyara unguwan nan sai aka kawo dutse sai annabi ya ɗauki dutse ya ɗora a tsarin masallacinsa na farko kuna ji ko da ya dora dutse guda ɗaya eh ya dora fa aka da rasulullah hajaran fa warahu summa qala ya ababakar kuzu hajaran farahu ila jambi hajari annabi yace abubakar dauki dutse ka daura a bayan dutse na ka gani sai abubakar ya dau dutse ya dora a bayan dutsen annabi fa fa'ala summa qala ya umar kuzu hajaran faradahu ila jambi ababakar yace dauki dutse sai kuma ka ajiye a gefen bayan dutsen abubakar sai ya ajiye umar fa ala ya aika da sun makala ya usman ku za hajaran farahu ila jambi umaru sai annabi yace usman dauki dutse kai ma ka ajiye a bayan dutsen umar fa fa'ala summa ilta bata ila nas bi akaratin yawaya gun mutane fa kala yace warqur rajulun hajaratun haisu asaba ala hadal kadi yace to bayan wayannan uku sun ajiye duwar wadansu to kowa kuma inda yake so kuma kowa sai ya ci gaba da dora dutse annabi ya dora abubakar ya dora na biyu umar ya dora ya ce to nan gaba kuma kowa ya ci gaba da dorawa to a hikima ce ai ta halifanci eh to yasa ko guri ne za a yi gini ko wani guri sai a kira babban malami mai daraja mai albarka ya ce to akar makallawa kai zaka ajiye bulo idan ya ajiye bulan kuma a duba wani mabiyin sai ajiye wani ya ajiye to Allah ya da abin zai daraja wannan shine tsarin sa foundation a ce mai daraja a gurin kuma sai ya dora wani ma wanda yake gurin kuma sai ya dora wannan kuma daga nan aka samo shi ina fata kun fahimta to sai hadisi na gaba eh sami da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al khalifatu fikum ba'di abubakar annabi ya ce kun ga halifa na a bayanku sai da na abubakar ne sun ma umaru zai zai da na umaru na zaune bai ga gari ba Eh, ba mutane suna ce ba inda annabi ya bayyana halifa abubakar ne halifa ba a karatu ne ba a yi Eh, sai ku ce da mutum ya duba Eh, littafin da ake kira sharhin tarikun da makka na ibn asakira mujalladinsa na talatin e shafi na ɗari biyu da ahirin da ɗaya za a ga inda annabi ya ce abubakar ne halifansa e in karatu kana baya kana tafiya in kai ga wani birnin to sai ka manta ma da wani abin da yake ai babu abin da ba faɗa a karatu ba e kuna ji fa annabi yana ta ya qulu rasulullahi sallallahu alqaliba fikum badi abubakar summa umaru qala fa qumna sittata hatta dakalna ala ali ibn abi talib da annabi ya faɗa ga mutane shi da suka tashi suka yi gugun sai da na ali buna bi dalib fa kullu muka ce ya amirul mu'minina inna samina zubairu yaqulu mun ji zubairu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu eh baki suna zuwa ku dan buɗa musu guri su yi go Allah ba da lada ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al khalifatu ba'di abubakar wa umaru halifan da suke bayana abubakar ne da umar ya faɗa haka bari mu ji abin da sai na ali ne ce kala sadaka wa zamiru zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na ali ya ce haka ne ni ma na ji a gurin annabi wa sami'tu zalika da zubairin da mu muka ji tare da shi a gurin annabi to abun wa kake wannan rigingimin duka in baka sani ba ga hinan kuma ga hadisi a fili ba ɓoye ba wannan hadisan da kuke gani idan za a bayyana muku iya hadisan da yake littafin nan sai mun yi sati wannan kurin a hadisi kamar hamsin ne sai in ɗauki ɗaya in fasalin da ruwayan ya zama iri ɗaya sai a ɗauki ɗaya sai a bar sauran eh wa ana abi maimuna bin maharan fi qawlihi ta'ala wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa mawli wa jibril wa salihul mu'minina abubakar wa umaru قال قال ابن عربي وحدثنا عباس الأصدقي حدثنا علي بن جعفر الأعمري عن أبي بكر بن إنجاه عن الأعمشي عن أبي بن أبي ثابت وإذا سر النبي إلى أذوا إذا بعد أزواجه حديثا قال أخبره عائشة أن أباها خليفة من بعدي أن بابا ديجا عائشة كي أقولي أبايانا بابنك يا حليفانا وأن أبا حبسي خليفة من بعد أبيها كما يتما أبي حبسي wato yar da na umaru to shine halifa bayan abubakar wannan shine abin da aka faɗa a cikin ayan kuma guduwa tafsirin shi ibrahim kaula riyarar tafsir to shi ma za a ga ya kawo shi ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi farjin farakabahu annabi ne zo da doki yawo fa qala yace yarkabu hadha la farz man yakuna khalifatu min ba'di aka wa da annabi doki zai hau annabi ya ce wanda zai hau dokin nan wanda zai zama halifa a baya na hi zai hau farakabahu abubakar sadiq sai abubakar sadiq ya hau doki kowa ya gani ya ce to shi kenan shi kenan magana ya kare wannan doki ya rasu ga doki ya ce wanda zai zama halifa a baya na tun da ni na hau dokin na sauka wanda zai zama halifa a baya na hi zai hau ana azim da ne abubakar ya ta ya hau dokin ya sauka shi kenan kowa ya gani da ba yi bane annabi zai ce ba kai bane akbarana abu mansurin bunu qairuwan حدثنا أبو حسن بن سعيد حدثنا أبو بكر بن كديب حدثنا أبو الفرج عبد الوهاب بن حسين بن عمرو بن بن برهان البغدادي بثور حدثنا محمد بن عبد الله بن كلبي بن بقيت الدقائي حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد الدقائي حدثنا أحمدين منصور المروزي زاد سنة ستة وخمسة ومئة سيري كاو شكرن حدثنا محمد بن أصب بن بن مصعب كركفاني عن أمرو بن إبراهيم بن كالل الكرهي عن إيسى بن علي عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس قال لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح إذ جاء العباس إلى علي فقال قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai abbas ya tayi yaje gun sayyidina ali yaje gun ali yace tayi mu je gurin manzon Allah fa zara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa za'alahu an zalika aka ce ya manzon Allah me ake nufi da wannan ne fa qala yace ya abbas annabi yace abbas ya ammi rasulillahi sallallahu inna Allah ja'ala abubakar khalifati ala dinin lahi yace Allah ne ya sanya abubakar khalifa ta addinin Allah wa wayihi da wayinsa fasma'u lahu taflihu in kun ji wannan maganan ku rabota wa uhu idan kun bi abubakar dan amina turshidu kwa shirya قال العباس فاداؤه والله yace wallahi mun bi abubakar mun shirya annabi yace me yake ne ce to a bayana daga wanda Allah ya ji halifa na in kun bi kun shirya to wannan yi ne dai in hiya za ake so ana neman makami wani magana in ba a littafi ba kar ka yi saurin ka ce abu kaza babu shi eh a hankali a hankali ana bi kuma sai a tare da duk abin da ake tsammanin za a tare to bari mu takaita muku saboda yanayin kurewar lokaci to sai hadisi na gaba za mu yanke isnadin sa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما أمر به من سد تلك الأبواب النبي يجي دك قوم مسلاتين ساتوشي aka tohe kowane ƙofa annabi ya ce illa babu abubakar amma ku bar ƙofan abubakar fagala ya ce laisa min ha babun illa wa alaihi zulmatu ya ce duk ƙofofin duhu ne illa ma kana min babi abubakar sai dai ƙofan da abubakar yake bi fa inna alaihi nurun kullum ƙofar haske ne annabi ya ce sauran ƙofofin nan duk ku toye ku ba sai inda abubakar ya shiga aka ce manzo Allah me dalili ya ce duk ƙofofin bana gaskiya amma inda abubakar yake zuwa ko ba shi kurin gun ya cika da haske kofar da yi yake bi din a cike yake da haske amma sauran kofofin gaba ɗaya duhu ne da su eh ana na zubin malika lama ya karji ilaina rasulullahi sallal salasa fa kumtan salatu annabi yazo sa uku aka tada sallah fa zahaba abubakar yi sallah bin nas yayin da abubakar ya fice gaba zai wa mutane sallah annabi baya jin daɗi farafa annabi ni hijaba annabi da ya haka yayi labule ta gidansa sai ga sahabbai gaba ɗaya suna sallah a bayan abubakar eh fa ma ra'ayna manziran ajama ilaina min haythu wara'alana wajhu rasulillah ai annabi da ya bude ba mu taba ganin haske na fuskan annabi kaman da ya duba ya ga abubakar yana jan mutane sallah ba fa ma rasulillah ila abubakar an ataqaddam sai annabi ya abubakar nuni ya gabata wa ra'a nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam hijab da aka yaye annabi yaye haka duk mutane suka ga annabi yana gaba da yaye ya ga abubakar yana gaba zai sallah sai abubakar ya tsaya shiru da sallah sai annabi ya haka ya ja labulan ya ce ku ci gaba da sallan ku ku ci gaba da sallah ya ja labulan ya rufe ya ce dama na gani ne raina yayi daɗi wa rakan nabiyyin lahil hijab falam yusil ilayya hatta mata daga nan da ya gani annabi yawa Allah godiya daga nan bai yi sallah ba ya koma gala daga nan annabi koma ya rasa mun da ya ga abokar yana sallah ya ce to alhamdulillah alhamdulillah abu annabi ya ce mun yi wa Allah godiya lamma sabila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da jin yayi wa annabi nauyi qala li abdurrahman bi abi bakar annabi yace da abdurrahman dan abubakar yijini bi kataban hatta aktuba li abi bakar kitaban la yajlihu alaihi ba'di kuna ji dai kun taba jin wannan hadisin sai wancan kuke ji abdurrahman dan abubakar annabi lokacin da jinya ya ce abdurrahman ka je ka kawo min takarda zan rubuta wasiƙan da ba za a saba wa abubakar a bayana ba in ka ce wancan an ce a kawo to wannan kuma ka san da wannan in ka san da wancan na umaru to ka san wanda umar ya hana to ka san kuma da wannan daban yake qalat sai ta ce fama falamma qama abdurrahman qala rasulullahi sallallahu yayin da abubakar abdurrahman din ya tashi bai kawo takardar ba sai annabi ya ce aballahu wal mu'minuna an yaga talifa ala abubakar sadi ya ce Allah ya ki mumunai ma sun ki a ce bayan na bar duniya saba wa abubakar Allah bai yarda ba mumunai ba su yarda ba bayan na bar duniya a ce an saba abubakar Allah bai yarda ba a madadin rubutun annabi sai ya faɗi haka ina fata kun fahimta Allah ya bada lada to sai hadisi na gaba eh وأخبرنا أبو القاسم الشهامي حدثنا أبو بكر بيحكي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسرائيلي قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا بندر بن بشار حدثنا أبو شهاب المخزومي حدثنا وهيب حدثنا داود بن أبي هند حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد القدري قال kabar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya koma ga Allah wa jama'an nasu fi dari sa'ad bin ubada wa bihim ababakar wa umaru qala fa qama kadib al ansar fa qala ata'lamuna anna rasulullahi sallallahu كان من المهاجرين وكليفة من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار كليفته كما كنا أنصاره قال رجما نيتا إذا كان متانا مدينة متانا مكة بان النبي يقوم قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم يا وانا زنشنكم يا ديدين أما لو قلتم غير هذا لم نتبعكم دا كن فدوان وانا بذا مديكم wa kaza bi yadi abubakar ya miƙe ya daga hannun abubakar haka wa kala yace hadha sahibukum fa bayuhu yace wannan shi ya dace ayi mubayya da shi wa bayahu umar umar ne farkon wanda ya mubayya da sayyidina abubakar wa bayahu almuhajiruna wal ansar thumma sayyida abubakar munbari sai abubakar ya hau munbari da aka masa mubayya fa nazara bi wujuhil qauma ya duba mutanen haka yayi haka yayi haka duk mutane sun masa mubaya amma da ya waiwaya nan ya waiwaya nan akwai magana falam yara zubairu sai na wukar amma a mubayar da aka yi masa da ya waiwaya bai ga zubairu dan awwami ba kuma duk da ma zubairin sarkinsa ne fagala ya ce fada a zubairu ya ce ku je ku kirawo zubairu wannan tsarin akwai wasu ba sa nan saboda rahin zubairu din matsala ne duk da sarkinsa ne فجاء فقال يا قلت أين ابن أمة رسول الله كي دان سفيا دان أمير من زن الله كنا إنا وهواري أردت أن تشجع أصل المسلمين سوى كيكي كيكي كذو كيكي مبايئة سوى كيكي كتاغا مسلمي جدا بيو yana gida bai zo ba jama'a ku dan bude bakin su shigo ya ku yi wa gaba ina na tulo tulo ba na tulo tulo sai lodiyo sai na lodiyo sai ina da magi ta kan mun faɗe su wannan ayi kuma gan nan ta gaida mun hakimi muhammadar rasulullah Allah ya yarda to ku samu guri ku zauna duk kuna cikin albarka Allah yawa jama'a albarka Allah ya saka eh ku shigo jama'a a ba su guri ku maza musu dai eh a ba baki guri su shigo Zubair bin Awwam Abubakar ya ce masa so kake ka raba musulmi gida biyu kala sai Zubair ya ce la tasriba ya khalifatur rasulullahi khalifa manzon Allah ba da ya bincike kur tun da ya ka kira ni ya ce ba bincike da su ba su zo ba fa sai an wargaje ai wayannan su ne mutane da ba su zo ba da zubairu baya ciki su kuma ga yi abubakar ya daga hannun duk sun yi waya ya ce ina zubairu baya na aka ce so kake karaba mutane gida biyu zubairu ya ce khalifa manzon Allah ba dai bincike eh tunda aka ce ba bincike akwai magana eh babu bincike kuna ji ko eh fa kama fa baya a bainar jama'a zubairu dan awami ya tashi yayi wa sayyidina abubakar mubayya ثم نظر في وجوه القوم أبو بكر يا هكا ya yi haka abubakar ya kalla ya kalla falam yara aliyan bai ga sai na ali bin abi dalib ba fada abi ali bin abi dalib yace kai ba ali a cikin da kira min ali faja sai da ali ya kale yace kullu yace yayi bin ammi rasulullahi ya dan ammin manzon Allah wakinnatu ya sirkin sa ala ibnati ga yarsa aratu an tanshe ga asalin so kake kai sai da na ali karama musulmin gida biyu قال يجي لا تسريب يا خليفة رسول الله يجي خليفة من ذن الله بعد يبن تكي فبايعه سيدنا علي مبايع to daga nan mubayar ya tabbata ya zama mubayar da wayannan mutanen guda biyu babu su to ana tafka ne an gama ta yi kurin za a ga wata warwaran ta zo shi yasa kana malami wasu mutanen babu su a gun kama matsala ne eh ya zama suna gurin dai da daɗi da menene da babu daɗi akbarana abubakar muhammad bin husaini haddathana husaini bin mutadi haddathana abul hasan ali bin umaru al-harbi haddathana abu imrana musa bin sahal al-jawni haddathana bukari bin kutaybata haddathana abu umaru al-hariri حدثنا سهل حدثنا مبارك عن محمد بن زبير الهنزلي قال سمعت الحسن يقول والذي ال وال والله الذي لا إله إلا هو in ji sayidina Hassan ɗan gidan sayidina Ali ya ce na rantse da sarkin da ba wani sahi laƙadin sakalaba rasulullahi sallallahu alaihi ya ce wallahi annabi ne ya mai da abubakar halifa da aka ce Hassan Hassan bin Ali ne Hassan Basari ne to ba su kama da ƙarin alkunya ba amma ya ce na yi rantsuwa da sarkin da ba sama da hi to annabi ne ya mai da sayidina abubakar halifa amma za mu ɗauko hadisi na gaban don su fitar mana da wancan bayanin saboda tunda sun ce Hassan aka tsaya to Hassan Basarin ne arsalani Umar ibn Abdul Aziz ila Hassan Basri as'aluhu ana ashiya'a fa zaid ila fa idha huwa mutayyun ala uzalid min adim fa qultu arsalani ilayka Umar as'aluka ana ashiya'a fa ajabani fi ma sa'altu fa qala ashfini fi ma iktalaba fihi an-nas hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istaghlaba Abubakar فاستوى هذا قائدا فقال أو في شك هو لا أبا لك أي والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه yace na rantse da sarkin da ba wani sarki sama da hi to annabi hi ya maida sayyidina abubakar halifa annabi ne na dashi eh sai hadisi na gaba zamu yanke isnadin qala jara husaini bin ali ila to nan ba dadi wani hadisi muka tarar abin ba dadi dama mun gaya muku shi sayyidina Hussein dan gidan sayyidina Ali ya zo zuwa mambarin Abubakar huwa ala mambarin Rasulullahi Abubakar yana kan mambarin Annabi fa qala yace anzil ala majlis abi sai sayyidina Hussein yace Abubakar sauka sauka mambarin babana inji sayyidina Hussein sayyidina Hussein yace Abubakar yace yace sauka a mambarin babana qala bari mu ji abin da Abubakar zai ce أنزل على مجلس أبي فقال صدقتا إنه هو مجلس أبي كيتي أبن دك فدا أثين قسكياني نمن برن نعن نبني قال ثم أجازه ثم أجلسه في هجره وبكى في تزو يدورا هي من برن سي دورا هي دي سوقا من برن سي دورا حسن دن a cinyansa sai abokar din ya dinga kuka yana kuka yana kuka faqala aliyu wallahi ma haza an amri sai da Ali ya ce wallahi ba ni na umarce shi ba wallahi ba ni na umarce shi ba kala ya ce sadakta wallahi ma ta muka ma i ta yi muka ya ce wallahi ni ma ban tuhumce ka ba sai da Ali ya ce wallahi ba ni na umarce ba ya ce wallahi ni ma ban tuhumce ka ba kenan ya kare sai ya to kaji i ya ce wallahi ni ma ban tuhumce ka ba Ali i yayi kuka ba musan abin da kuma aka yi a gaba ba to dole ne in ka zama shugaban mutane yadda za a tada alkhairin to kuma sai an tadda kuma an tadda dadi wata ran a tadda rahin dadin sai hadisi na gaba an zai da bin arqam qal da abubakar bi sharabin fa wuce bi ma'in wa asalin abubakar ya kira ka masa abin shi aka ka masa ruwa da sama falamma adanahu min bihi naha yayin da abubakar aka ce yace min abubakar ne ce hadisin isnadin yanke muku muka yace ka masa abin sha da aka wa abubakar ruwa da zuma iyaye ne haka zai kai baki sai abubakar kuma ya fasa shan ruwa sun baka sai faye da kuka hata baka a sahabahu har sahaban abubakar suka yi kuka fasakatu wa ma sakata suka yi shiru hima hiru sun ma'ada fa baka da ya mai da ruwan zai ya sai ya kuka hata zannu annahum la yaquna ala maskatati sai ake ganin ma ba zai samu karbin yadda zai zauna hiro ba sun ma baka sai da abubakar ya suma ya farka faƙala ka ce ya kalifatar rasulullahi ya kalifan manzan Allah ma a ka me yasa ka kuka ƙara ya ce yau zan gaya muku dalilin kuka na ƙala kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu ya daba wa an nafsihi shay'an wa lam ara ahadan ma'ahu yace wata rana muna tare da annabi sai yake yin haka yana haka annabi yana haka yana ture wani abu amma ni bana ga komai amma yana haka yana kore wani abu amma bana ga komai eh bana ga komai amma yana ture wani abu walam ara ahadin ma'ahu fa qultu nace ya rasulullahi ma hadha alladhi tadawu yace manzon Allah me naga kana korewa haka wala ara ma aka ahadin kuma tare da kai ba ko amma kana haka قال يجي هذه الدنيا تمثلت لي يجي أي دنيا تتضغون نكي كوريتا فقل لا يجي إليك أني إليك أني تفك من قولي دنيا فنهت سيتتبي ثم رجعت سيتداو فقال يجي أما إنك إن أبلت فلن يبتلك مني من بعدك sai duniya ta ce to naji kai ka kore ni na kubuce amma wanda zai biyo bayan ka in ya kore ni ba zan koru ba duniya ce ta gaya wa annaba haka ta ce masa duniya ce ta gaya min haka ya ce tun da dai ka matsa ka matsa to kai din na kubuce na tafi na barka amma wanda zai gaje ka a bayan ka hin nazo ba zai iya kora na ba yau na ga kun kamo ruwan sanyi ga zuma a he duniyar da ba zan kora ba ce ta zo shine yake kukan dama ya ce na bayan ka dai bai zai kore ni ba to ya za duk yanzu wanda ya ce ma baya son duniya a ƙarya yake eh sai dai ka ƙi duniya da irin ƙinka yi mana mutum ya ce baya son duniya ɗaya ya ce a ni ba na son duniya da ya kurin da ya ka ji shi eh ai wannan rigar ma ba za ka sa ba kuma na biyu irin wannan masallatan masu kawai ai duk sai ka haƙura da sallah gini ma ba za ka yi a gidanka ba sai dai ka yi bukka sai yaya in dai ba ka son duniya ka zauna ba ka so din ko ba za ka ci haram ba ba za ka nemi komai ba ka zauna ka je juji an zubar ka dauka to ƙaryen da dai sai ka zama hukaci amma malin ya ce ai mu ba mu son duniya kai dai ka yi tsoron Allah irin naka ka ji ko irin naka kurin eh kai dai in ana bin ka baya ka kwatanta wanda suka zo kurin su kwatanta eh in mutum yace baya son duniya ni ba na so kalle shi sosai ai na yake ai da yake baya son duniya ai na yake to ya mutu yi mana an baka son ta barin ta zaka yi ko ba gane ba in ka ce baka son ta sai ka fita ka batta ba ciki kake ba to kurin a roki Allah dai Allah ya mana daidai irin namu shikenan kar ku ce a ko a ce malam wani baya son duniya har kana jin daɗi a baki ne eh kai dai kana kin duniya irin naka haka Allah ya tsara wannan zamanin namu wannan waya ta kuma na magana ai mutum da ba son duniya ba zai rike waya ba ai ba zai ji rediyo ba komai ma bari za ka yi wanda ka sani mota man dai da gaske ne kana kin duniyan ba za ka hau ba babur ma ba za ka hau ba keke ma ba za ka hau ba jaki ma ba za ka hau ba doki ma haka sai ka kai kurin kafa kama kuma takalmi ba za ka sa ba sai ka rayu irin su bishirin hafi to su ma a wallintakan da ba sa son ma da irin san da suke wa duniya sai dai na wani ya fi na wani to Allah ya gaza kaninmu da ita kurin alfarman manzon Allah in an faɗa ka kuma kowa talaucewa fa zai yi kaje ta ta ka gani in ka ce Allah ya ga tsakaninka da duniyar to gaskiya na gaya ma sai ka ba ka da ko zizi karin Allah yana matsa ka ka haƙura kur da yadda ka gani duniyar a yadda take annabi yake duniya muke kore ta to Allah ya kama da sauki in alfarman manzon Allah eh to kaji dalili yace wannan shi yake sa ni kuka in ji sai da na Abubakar Sadiq أخبرنا أبو قاسم زاهر بن داير وحدثنا أبو سعيد الأديبي أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الدرازي حدثنا أبو عبيد الله محمد بن أحمد بن بدة الأصبهاني حدثنا جعفر بن محمد بن فارس الأصبهاني حدثنا محمد بن أبي حميد الأيزجي حدثنا فرج بن عبادة حدثنا حسن بن أبي حدثنا أيوب السقطياني عن أبي آلية الرياهي قال قيل لأبي بكر صديق fi majama'i min azhabi rasulullahi sallallahu sabon annabi duk sun tare aka tambaye sai na bukar aka ce hal aka tambaye abu bukar aka ce hal aka tambaye aka ce sharabta da kamar fil zamanin jahiliya ka taba shan giya tambaya da aka yi masa fa qala yace a'udhu billahi yace ina neman tsari wakila aka ce wani ma yace qala kunta asunu ilri ni a zamanin jahiliya ma karewa kaina mutunci nake wa afazu maru'ati ina kare mutuncin kaina fa inna man shariba al-kamra kana murayyi an fi irrihi wa marwa duk wanda ya shagi ai ya ci mutuncin kansa ya tsozatar da kansa qala fa bazala zalika rasulullahi sai aka tayi kuma kai wa annabi magana bai kare ba mun tambayi abubakar a zamanin jahiliya ya taba shan giya yace bai taba sha ba yace shine muka zo in ya ya ko bai ya ba kai ka sani kai mun zo mun tambaye ka ya taba sha sadaka abubakar sadaka abubakar zai ya ce gaskiya ne gaskiya ne zamanin jahiliya abubakar bai taɓa shan giya ba sai da aka kawo annabi ya gaskata sannan suka yi to wannan kuma mutum ya dinga kafa kafa kun san dalilin da yake nan ko malami ka zama mai daraja idan da kana wani taɓe taɓe fa kar ka gani wai an manta darajar taka ce ta sa asirin ya rahu in ka ga mutumin da asirin ya rahu kurin ka raba masa kai ma an san abin da kai in Allah ya taimake ka a zamanin jahiliya din ba kai wani abu ba to kai wa Allah godiya amma mai bunu a gindi baya gudunmuwar baya gudunmuwar gobara ka kaji dalili shi yasa ko malami ka zama ka roƙi Allah duk abu mummuna dole yasa ake haƙura ai eh in za a bada tarihinka kuma akwai abin da aka yi duniya ta sani tun tarihi ya zo ta kai ya za a yi makarantun ƙur'ani ne hafizi ne gangaren ne tun yana ƙuruce za kai kuma saboda wauta ka ce a ba da tarihi na tun haihuwa na eh wai ka kana ji kana jin daɗi ana ba da tarihi ana ba da tarihi sai aka baka ce ta kuma matsalar ya za mu yi da wannan abin da ya faru na wajen wannan yarinya shi ma a sa ya ce a'a a sa mana ba ka ce san zamanin ƙurucenka ba to sai dai a yanke tarihin ka kurin a sa na sama a bar na ƙasa to gaji Allah ya kiyaye almajiri malami ya dinga kiyayewa in a tamaro nan nasa zaka bari ya ja mana na'am ba ya ja na'am أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والسلام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إن الحسنات نعم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين amma kai mutum yake jan aiki ya tafiyar da mummunan wanda kuma kafin nan Allah ya ce ayi bai yi ba to kar ya ce wayansa ne ya gode wa Allah kuma sai hadisin mu na gaba za mu yanke isnadin labari ya zo daga ruhaku fi qawli ya ayyuhal ladina amanu taqullaha zaka ja mana kunu ma asanam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين malaman tafsirin sun ce ma sadiqin nan abubakar ne da umaru da aka fassara sai aya ta gaba da yake cewa ayyuhal ladina amanu adiullaha wa adiur rasulahu يا أيها الذين آمنوا أديوا الله وأديوا الرسول وأولي الأمر منكم ulul lamri minkum malamai sun ce yi ma sayyidina abubakar sadiq ne kuma wani za na ma fi sudurihim ونزعنا ما في صدورهم من نقل إكوانا على سرر متقابلين nan wanda aka faɗa wani za na ma fi sudurihim min gillin din da a zuciyarsu da gillu na kafirci to abubakar ne musu sanadi ya cire su da usmanu da dalhatu da zubairu da sa'adu bin abi wakasi da abdurrahman dan aufi duk wannan a dalilin abubakar suka musulunta shi ma yana daga falalan abubakar sai an a hadisi ya zo daga ahmad bin sulaimana anna zubair bin bakari haddathana yahya bin muskin an musa bin abda ana hasan ana abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna ma abubakar minna ahlul bait annabi yace abubakar yana daga ahlul bait abubakar a gunmu to in ana lissafa ahlul baiti to ya abubakar yana daga ciki sai kuma can da aka ce wa sainal insani bi walidayhi husna shi ma abubakar ne da ɗansa abdurrahman ayoyin da ya sauka kan abubakar malamai sun ce ba za a lissafa shi ba kala yace kana ali abubakar yud'auna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su alolin abubakar a zamanin annabi ala rasulillahi ne idan ana lissafa ala rasulillahi to sai kuma ka gama da ƴaƴan abubakar kaga in kana cewa alolin annabi to alolin abubakar su ma alolin annabi ne in ka duba sharhin da maska na ibn asakira to mutum zai sallama ya ga hakan haka ne amma a rayin sani sai ga ana ta warewa sai hadisi na gaba ra'a umar bin haddab rajulan ya tasaddaqu amr rumat shekaran nan da aka yi ake cin ake cin toka sai da na abubakar ya ga wani mutum yana sadaka yana tsara faqala yace inna hadha la khairun hadhihi al umma ba da nabiyaha sai ba da aka sai da na abubakar ne shekaran toka amur rumat sunansa to abubakar abubakar ya ba wannan abinci ya ba wannan abinci ya ba wannan abinci ba abubakar ba kai ku kama man umar sai wani mutum ya zai ce kaga bayan annabi ai wannan shine mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabi saboda sadakan da aka umar yana yi faja'ala umar ya rabu rajul sai ya ce a kama mun mutumin nan ya dinga rankwahinsa ya dinga dukansa ya dinga dukansa kazabal akar li abubakar kairin mini wa man aba wa minka wa min abika yace ƙarya kake abubakar shine mafi alkhairi da ni shine mafi alkhairi da ubanka da ubana da ni da kai Umar ya gaya masa eh ya ya duka ya duka mutum ya ya duka ya ya duka ya ce to Abubakar bayan wannan annabi ba mai alkhairi irin Abubakar irin Umaru ya ce kudin saboda sadakan da Umar ya ga yana da ya ce a kama mai hi aka dinga dukansa da ya duka ya gaje ce to Abubakar shi ne mafi alkhairi da ni shi ne mafi alkhairi da kai shi ne mafi alkhairi da ubana shi ne mafi alkhairi da ubanka kuma shi ne mafi alkhairi da ni da kai ya ji duka sai ya ce ya ce ku kyale shi sai hadisi na gaba kuma qala rajulun li umaru wani mutum yana kallon sai na umaru yace ya kairin nasi aw ma ra'aytu amiran kairin min kai ce ya mafi alkhairin mutane ni ban taba ga amir irin ka ba ma fa qala yace har ra'aytu rasulullahi sallallahu sai abu umar ya tambaye yace kai ka taba ganin annabi yace a a qala yace fa hal ra'aytu abubakar ka ga abubakar قال لا yace ban zai kare yace lau aka barka ni annaka ra'aita wahidan minhu ma da ka ce mun ka ga annabi ka ga da zai na ji ma ci to amma tunda baka san su ba rahin ganin su ne yasa ka faɗi haka da ka gan su ka faɗi haka yau da sai na ci ma goro a baki eh wa badan na da min ahlul kuba mutane ne daga birnin kuba wa na da min ahlul busra da mutane daga busra suka zo gurin sayyidina umaru kala falamma nazalul madina yayin da suka sauka a madina ta haddasa alƙawma bainahum mutane suke fira a tsakaninsu azakaru an azakaru ababakar wa umaru suka ambaci abubakar da umaru fa qala yace fa barala ba'al alqawmi ababakar ala umar wasu kace a ai wasu kace abubakar yafi umaru wa barala ba'al alqawma umar ala wasu kace a umar yafi abubakar wa kana jarudu bunu bunu ulanji jarudu dan mu'ulaji sunansa neman farala abubakar ala umar babban sarki ne fa jarudin yana daga wanda ya fifita ababakar akan umaru fa jaa wa ma'ahu durratuhu sai abu umar ya zo da durransa wa ma fi wajhihi rabihatun a fuskansa ba ga sauki ba fa gaba da allabi na faralu ala abubakar fa ja'ala yadrubun bidura yace ina wanda suka ce ni ne mafifici da abubakar ga sanan da Umar ya dinga dukansu mutane ne ba ka kawo masa ziyara wani sarki ne da mutanensa ya dinga rankwashin su ya dinga dukansu hata ma ya baka wahidin illa bi rijlihi sai da ba wanda bai ja da kafa ba sai ya ja ka ya dake gaba qala lahu jarudu yace ufiq ufiq ya ya amirul mu'minina khairan gwami fa inna allaha lam yakun li rana anna fadlaka ala Allah baya ganin za mu fifita ka kan Abubakar wa Abubakar afarul minka Abubakar ya fi ka Abubakar ya fi ka kaza ya fi ka kaza wa afarul minka fi kaza Abubakar ya fi ka daraja kaza fasarra an Umar sun yace to ko ayi hankali yayi sannan tukun ya kyale dukan mutanen da sarkin ya zo da shi yace a kullun za ku fifita ni akan Abubakar duka sarki ne fa yazo sarki guda ne yazo da mutanensa a gaida shi da duka suka baje sai da aka ce kun san maganin wannan duka a ce abubakar ya fi abubakar ya fi ka ya fi ka da kaza ya fi ka da kaza ya ce to kenan kun yi wa kanku beli eh to bari mu takaita mun ga lokacin sallah ya kusa ku alfarman manzon Allah duk falalan abubakar din ne ai sai dai a danga ragewa ne sai a duba wanda yake mai sauki eh to sai mu yanke wani isnadin ma qala harartu rajulal wafat wani mutum ne yazo zai yi wafati a duniya kuna ji ko isnadin ya zo daga akbar na abubakar bin marzafi marzafi ne ya kawo hadisin ibrahim bin marzafi ya kawo mana حدثنا أبو الحسين بن مؤتدي حدثنا أبو العباس بن شاشن حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا عبد العزيز بن حداب حدثنا عبد الرحمن المحاربي حرمت رجلا في الوفاة وانا متن يزول وفاة فقيل له جاء قل لا إله إلا الله qala la agadiru an ce kai kace la ilaha illallah sai ce ba zan iya faɗa ba kace la ilaha illallah yace ni ba zan iya cika da imani ba to ne dalili qala yace kunta qauman ya amurni bi shatami abu wasu mutane sun umarce ni na zagi abubakar da umar wani ne ya sa ni saboda haka ba zan iya cika da imani ba ka daure da ya ce ai ba zai yoyi ba ne da haka ya mutu da haka ya mutu eh an ba na abu abdullahi al-hurawi wa ghayruhu an abi usman as-sabuni حدثنا أبو قاسم بن حبيب المفسري حدثنا أبو القاسم منصور بن عباسي ببوشنجي حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الهروي حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال لقيت أني مجنونا مسروعا من تدون مثل الجن ينا دوكا سينا فادوا فلما أراد أن يوادي فدره إن يتعي يفركدك هوكا الناس زي سلة eh aw ya zakara Allah in zai ambaci Allah suriya kuma sai aljani ya kare shi yana ne yana in dai lokacin sallah zai ce Allahu akbar pop sai kaga ya fadi daga nan kuma ya gama suna can can an jima ya dawo hankalin sa zai sallah in dai zai yi sallah to aljani sai ya kare shi fa qultu ala ma yaqulu an-nas in kuntum yahudiyan ya kace to kai ga addu'a za a koya ma wanda in kai wannan addu'ar sallan nan sai kayi fa bari mu gaya ma in kai ba yahudiya ne ga abin da za ka ce ma ya ƙulu nazi in kuntum yahudiyan fa bi haƙi musa in kai yahudu ne ka ce allah saboda darajar annabi musa ka yi da na yi wa in kuntum nasara fa bi haƙi isa idan kai ba nasara ne ka ce allah saboda darajar annabi isa wa in kuntum musliman fa bi haƙi muhammadan illa ma kalaitu ano ka ce Allah ya sa wannan iskan da yake buge ni ya kyale ni ka faɗa ka da faɗa ya ce lazina bi yahudiya ya ce hi ba ba yahudiya ba ne wala bi nasara ni ba ba nasare ba ne walakin wajadna bi buguri abubakar wa umaru ni ina jin hauyin abubakar da umaru ne fama na ahu min ashadul umuri ya za Allah ya jarrabe ni da wannan ya hana ni ma sallah eh ni makiyin abubakar ne da umaru so da haka dai sallah ba zai yi ba eh baya iya yin sallah Allah ma kuma ba zai bari ma ya gaida Allah ba daga yayi niyya fat sai wani abu ya buge ya fadi to ka ce bi haƙi Muhammad ya ce ba zai yoyi ba ai sahaban sa nake ki eh wannan halin da kuka ganna haka yace ku bar ni kafin mu je kafin ya je ya gamu da Allah sai hadisi na gaba sauran hadisai biyu suka rage eh yawa to fa Abubakar yawmal juma'a ce Abubakar yayi wafati ne ranar juma'a kwana bakwai litaba layalin bakina da suka wanzu daga jimada aki sunnatu salasa ahira hijira yana da shekara sha uku wa kana wulayatu mulkin sa shekara biyu ne da rabi wa salasa ashhurin wa kana awsa an tagsiluhu wanda za ta wanke ya asma'a ne ibnata umaysh falama mata wa mil yayin da abubakar ya rasa ka daura shi ala saririn ladhi kana namu alai nabi gadan da annabi yake barci to kan gadan annabi aka daura abubakar wadda gina fi baiti aisha aka binne ya ɗakin umina aisha ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana qala li aisha da aka ce in zuru ya bunayyat fa ma za da fi mali abubakar muzwali na hadha al-amru faradi ala al-muslimin yace tunda na hau wannan mulki shekara biyu da rabi duk abin da yake akwai iya dukiyarsa abin da ya karu a dukiya na to a ɗauki wannan ƙarin amiro da musulmi shi yasa yau in za a rantsar da kai sai an ce a gwada nawa dukiyanka bayan kawo mulki kuma nawa ka tara tabukar ya ce iya dukiya na idan kun lissafa abin da ya karo in ma da wani abu da ya karo to a mayar wahi musulmi fa wallahi ma nilna min amwalin in ma akan lafi buduni na min jarihi da ami yake wallahi shekara biyun nan tun da na mulki ban ɗau dukiyan musulmi kwabo ɗaya ba sai dai an ji yaƙi an dawo in dibino ne aka ci ganima na sa a bakina in dibino ne zan sa a bakina amma dukiyarsu naira goma ban yi amfani da hiba da dukiya na ne wala bisna ala zuhuri na min akshin siyabi tufafin da yafi komai muni shi nake ɗauka na sa a bayana fa nazartu fa iza bakar wajara da kadifatin layi sawai kamsata da aka duba sai ga raƙumi ɗaya da dirhami wani katifansa bai fi dirhami biyar ba na habashiya falamma jaa biha rasul ila umar qala lahu abdurrahman ibn auf yace ya amirul mu'minin atasalamu hadha walad abi bakr aka ce to ga abin da abubakar yace wannan dan katifa da wannan raƙumin an ci amir cikin dukiyar ku na baitul mali wannan ne ya hau dukiyan babanmu abinda bamu sani ba dukiyansa wannan ne فقال يتكلى ورب الكعبة لا يأتم بها أبو بكر في آياتي أتملها بعد موتي أبو عمر يتي آآ mu ba za mu karɓi wannan bayan ransa a ce mun hada bai talmali ba rahim Allahu abubakar da kada kalima min ba da tabin ahe mu da muka daura shi aikin nan inji Umaru ya ce ahe yi wahala ma yake sha ahe wahala aka daura wa Abubakar to shine wancan hadisin da wannan duk ɗaya ne za mu taƙaita saboda ƙarfe ɗaya da rabi yayi kuma wayannan sun zo su ma jin a shafar to an taƙaita dai haka sai na ƙarhe hadisi ɗaya za mu duba حدثنا أبو بكر بن بن فرري حدثنا أبو محمد حدثنا أبو عمر أنبأنا أبو الحسن الكشابي حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثنا شعيب بن دلها بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ورث أبو بكر أبوه abu kufafa sudusi abu kufafa ya gaji abubakar dan abubakar ya riga ya rasuwa eh babansa a dukiyar abubakar an baye sudusi an raba gida hida an ba babansa sudusi sai mu ji sauran ko wawaransa ma'ahu waladahu abdurrahman ɗansa abdurrahman ya ci gadansa wa muhammadu da ɗansa muhammadu wa aisha da aisha wa asma'a da asma'a Atma binta Abubakar wa Ummu Kalsum da ‘yarsa Ummu Kalsum ma ‘yarsa ce, akwai wata mata da ya aura ya batta da ciki bayan ta bar duniya ta haifar masa da Ummu Kalsum. Bayan ya bar duniya aka haifi Ummu Kalsum. Banu Abubakar wa imra'atuhu da matarsa Asma'a ibnata Umayshi ba faɗi matarsa Ummar Ruman ba ko kafin nan ta rasu. Wa Habibata bintu Karija bunu Zaidu bunu Abi Zuhairu min yalharsu bunu kagaraju ita ce wanda ya aura daga kagarajawa wa hiya ummu umma kalsum ita ummu kalsum din matarsa habiba sayyidina abubakar matarsa habiba ya bata ya bar habiba da asma ya bar asma habiba da asma binta umaysh kun gane ko ita habibar ita ce ta aibi kalsum zo ka yi bana ta shigo bana amadu kai mutumin wasa ne ba ne mutum shigo lada da lada shigo kai kadai sauran sayyidina abubakar ya aure wannan matan da ake kiransa habiba bintu karija bin zaidu bin abi zuhairi min balharsi bin kazaraji wa hiya ummu umma kalsum ita ce mahaifiyar umma kalsum wa kanat biha nafsan hina tawfa abubakar sai da abubakar yayi wafati aka aka haife ta قال وحدثنا محمد بن احمد بن بن عمر حدثنا يزيد بن يحيى بن دلها قال سمعت مجاهد يقول كلم ابو كفافه في ميراثه ابو كفافه يما magana akan gadansa min abi bakar sadi fa qala qarritu zalika walad abi bakar ayan abu bakar ma suka ce duk sun mayar masa da gadan qalu summa lama ya ishi abu kufafa ba da abubakar to bayan abubakar ya bar duniya baban abubakar abu kufafa rayuwan da ya sita ta ajhurin wa ayyaman yayi wata hida da raneku wata wafatil muharram a watan almuharram baban sa ya rasu sunnatu arba ashara wa maka hijira yana da shekara sha hudu a makka wa huwa ibn saba wa tis'ina sanatan yana dan shekara tasa'in da bakwai dan baban sa yana maka to tarihin abubakar mun bayar karfe biyu yayi ko to za mu yi sallah sai mu da amma duk anan ma anan ma ko za ka je ka bi mana sallah to malam Musa ka bayyana mana ladanci nan da yake wa Shehu Jibrima